بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalal uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna yinin alkamis dare na juma'a wanda yayi daidai da 11 ga watan ramadan hijira yau na da shekara 1445 21 ga watan uku na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin bohol wanda yake da adireshin namba 58 a real quarters a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan masallaci a wannan wata mai tarin albarka a watan ramadan a idan masu bibiya kai tsaye da masu kallon mu ta kafafen yada labarai ba su manta ba muna cikin suratu ibrahim alaihissalam sura mai namba ta goma sha hudu idan ka kirgo jeren giyar surori daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu jiya ƙarshen aya mai namba ta 27 yau za mu tashi aya mai namba ta 28 insha Allah kuma wannan shine darasin mu na biyar a cikin suratu ibrahim alaihissalam Allah rahma bismillah bismillahir rahmanir rahim ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم وأحلوا قومهم دار البوار نعم جهنم يصلونها وبئس القرار
akwai asar da ya tabbata daga aqabin rabah ɗaya daga cikin magabata shi kuma har zuwa ga abdullahi ɗan abbas allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yake cewa daga cikin sababin nuzul na wannan aya ta sauka kan ƙwarai shawan maka lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su a matsayin manzo ana fahimta ma'ana sai suka ƙi karɓar manzancinsa suka yi butulci wa allah bayan ya aiko manzo cikinsu a matsayinsu na larabawa 'yan uwansa suka yi butulci har ma ta kai ga sanadiyar fitarsa daga maka ya koma madina to wannan shine kamar allah ta'ala yana cewa shin ba ga waɗannan ba allah zina baddalu ni'imatan lahi kufran wanda suka canja ni'imar da allah ya musu da kafirci babu shakka kasancewar manzo a cikin al'umma ba ƙaramar albarka ba ce kai ba ma al'umma ba mu kanmu da ƙabilar ta bambanta da shi sallallahu alaihi wasallam amma albarkacinsa da darajojinsa suna nan muna ci ba za su kare ba daga duniya har kuma alkiyama to amma su kuma ƙwarai shawa a cikinsu mazan ya tashi ɗan danginsu ne suna da alaƙa ta jini da shi su ne ya kamata su fara goya masa baya su ya kamata su kafa su fara yadda da da'awarsa amma sai aka samu akasin haka din ya suka canja ni'imar da Allah ya yi musu da kuma yi wa Allah butulci yahudawa da nasara daga cikin sababin da ya sa ba su imani da manzan Allah ba da yawansu ko suna ganin manzan Allah bai zo cikin ƙabilarsu ba ne so duk sun yi zato manzon ƙarshen zamani zai zo a matsayin yahudi ko ba nasari sai Allah ya canja ya zo cikin larabawa to wannan da yawa ta sa ba su musulunta ba to amma ga waɗannan ɗin su ƙwarai shawan da ba zato ba tsammani Allah ya turo manzon cikinsu maimakon su yi wa Allah godiya su tarbi manzon su ƙarfafi da awasa kuma shi ne su ne suka zama to masu kyare masa baya su ne masu bashi wahala su ne sanadiyar a takaici da yawa da musulmai suka samu a wancan lokaci to ɗaya daga cikin magabata suke cewa wannan shine sababin nuzul na wannan aya mai namba 28 cikin surah Ibrahim alayhi salam Allah yake cewa shin ba gani ba ilal ladhina baddalu ni'matallahi kufran ga waɗannan da suka canja ni'imar Allah maimakon su gode he suka yi butulci hum kufaru quraishun sune kafiran quraishawa wa ahallu qawmuhum daral bawar suka saukar da mutanensu a daral bawar shine daru halakin shine suka saukar da mutanensu gidan halaka akwai ɗaya daga cikin magabata yake cewa wa ahallu qawmuhum daral bawar shine a badar kenan ma'ana sun ja tawaga su an je badar an kai su da yawa shine daral bawar inda quraish makka fi azakal waqt an fahimta wasu kuma suna cewa darul bawar darul bawar shine gida na wutar jahannama dan domin duk wanda yayi kafirci ya mutu gidan kafirci to darul bawar shine makomasa gida na halaka gida na takeici domin qur'ani da yawa shi yake fasara kansa da kansa kamar wani zai tambaya me darul bawar din sai Allah ya ce jahannama ya sulaura wutar jahannama ce Allah zai sanya su ciki ayyadukulunaha za a sanya su cikin wutar jahannama domin sun mutu akan kafirci kuma sun yi butulci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa yake cewa bi'sal qarar ai idan matabbatar dan adam wuta ce to wannan matabbata ta yi muni idan gun zaman dan adam a lahira wuta ce to wannan makoma ta yi muni Allah ta'ala ya tsare mu na'am
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار
Allah ya ce wa ja'alu lillahi andadan ai su kafirai sun sanya wa Allah abokan tarayya andad jam'i ne na niddu an niddu kuma ashiriku kira abokin tarayya daga cikin illa mafi girma da kafirai suke yi suna jingina wa Allah abokin tarayya suna jingina masa ɗa ko mata wanda ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira daukakar Allah ta fi karfin wannan lam yattaki waladan lam yattaki sahibatan wala walada ala bai riki mata ba ko bai riki da ba da ai ana neman sa ne da manufa guda biyu ko ya taimake ka a duniya ko ya ma addu'a bayan ka mutu wannan shine duk neman haihuwar wannan ne dalili kawai to Allah iya da bukatar ka taimake shi Allah iya bukatar ka yi masa addu'a babu kaka da bai cancanta daga Allah ba mata ana neman ta dan ta taimake ka ko ta ma zuriya Allah iya neman taimakon wani Allah iya neman zuriya Allah ba ya neman wannan yasa Allah ta'ala ya korewa kansa dukkan wani wanda za a ce zai tallafa masa ko zai ta dafa masa ko zai taimake shi duk Allah ya kore wani daga jikinsa to su kuma kafirai sanin sun san Allah bai san abokin tarayya ya suke jingina masa abokin tarayyar ku domin a ƙarin nisa daga rahamar Allah domin su ƙara zama cikin tsinuwa da la'anta abinda Allah ya ce baya so su kuma sai su jingina wa Allah wannan shi ne waje alulillahi an dadan suna sanya wa Allah kishiyoyi liyudillu an sabili domin su zama sanadiyar batar da mutane daga hanyar Allah su sanya wa Allah kishiya a ce ga lata ga uzza ga manata ga waye ga waye duk suna haka ne domin su batar da mutane an dinil islam su batar da mutane daga bin addinin musulunci sai Allah ta'ala ya ce manzo ka faɗa musu kullahum tamatta'u ku dan ji dadi fi duniyakum qalila duk abinda Allah ya muku a wannan gidan duniya ku zauna ku ji dadi ku hole ku shantake amma akwai ranar kin dillanci an bayyanta ƙarshe shine fa inna masirakum ila an-nar ay marji'ukum ila an-nar makomar ku ita ce wuta shi yasa kai tsaye duk mutumin da ya mutu iya shirka to Allah ba zai gabarta masa ba shi ne zunubin da Allah ta'ala ya nassanta a ƙur'ani cewa duk mutumin da ya mutu iya yi Allah ba zai gabarta masa ba ana fahimta duk kuma wanda ya mutu iya shirka Allah ya ce faƙada haramallahu alaihi aljanna haƙiƙa Allah ya haramta masa aljanna shine laifi wanda in an mutu ana yi Allah baya yafewa amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u amma Allah iya gafarta zunubin da ba shirka ba amma shi ma ga wanda ya so daga cikin bayinsa ana fahimta saboda ka shirka tana cikin manya-manyan laifi wanda Allah ta'ala yake fishi da aikata su yasa a cikin hadisin Abu Huraira iya cikin Bukhari wanda manzon Allah ke cewa wanda yake cewa sab'ul mubiqat dinna hadisi da yake nuna akwai mutane bakwai wanda suka fada cikin halaka al-mubiqat sune al-muhlikat daga ciki akwai al-ishraku billah yin shirka da Allah iya cikin sab'ul mubiqat abubuwa bakwai da in dan adam iya aikata su ya mutu bai tuba ba to babu shakka ya jefa kansa cikin halaka ana fahimta shine laifi na farko shirka shi yasa daga cikin babban laifin da dan adam zai wa Allah shine mai tarayya ya hada shi da wani a cikin mulkinsa ko a kudiri ko a aikace aikacensa ko a so irin da kake wa Allah ba a yi wa dan adam irin wannan so ana fahimtar wannan shi yasa shi dan iya yaudarar mutane da yawa musamman a wannan lokacin a cikin abubuwan da suke zama shirka ne amma ya lullube su kunga abubuwan nan guda biyu shedan iya taka rawa sosai wajen mutane su fada cikin shirka ba su sani ba wajen neman tsaro da kariya da kuma harka ta neman magani kunga wannan abun guda biyu a cewa na ka tahi tsaye ka samu wani matsayi sai ka tahi tsaye fa to in kai wasa a wannan tahi tsayin zaka fada cikin shirka kuma ana fahimta duk wanda suke bada labarin ka tahi tsayen nan to ba suna nufi ka tsaya akan azkar da manzon Allah ya koyi bane da sauran addu'o'i wanda shari'a ta tabbatar da su dole sai an hada ma da wasu yan daure daure yan kulle kulle yan tsubbace tsubbace kaga wannan hanya ce ta fada cikin shirka ko harkar magani da yawa idan jinya ta yi jinya an gwada nan an gwada nan an gwada nan a galabiya har in idon ya rufe kuma aka yi rashin da ce babu tauhidi mai ƙarfi to shi ma wannan tana sa ɗan adam ya fada cikin shirka don a hafta harkar magani ana fada cikin shirka da yawa saboda ka abubuwan nan guda biyu suna da kyau a dinga taka tsantsan da su harkar neman tsari da kuma harkar neman magani da yawa shi ɗan iya jefa mutane cikin shirka a wannan layin ba sani ba ana fahimta kuma shirka ita ce laifin da Allah baya yafewa har in mutum ya mutu iya shirka ko dan wuta ya mutu kuma ku duba yanda idanuwan mutane suka rufe a yau dan adam Allah ya ma abin da ko bai yi nassin kar kai shirka ba ma in kana da hankali ba za ka yi ba akwai abin da Allah ya yi ma wanda godiya ce kawai ta rage tsakaninka da ubangiji an samu juna na kowane ɗan adam da aka raya shi a duniya in ban da waɗancan mutane uku da muke ba da labarinsu annabi adam na na hawa'u da annabi isa ana ganewa to duk wani ɗan adam ya zauna cikin mahaifiyarsa tsawon watanni bakwai wani tara abin da ya fi yawa da kuma abin da ya fi wannan da abin da yake a ƙarƙashin waɗannan allah ya raya mutum cikin mahaifa ta mahaifiyarsa tun iya dan wata hudu hadisi ya tabbatar za a busa masa numfashi tun iya dan wata hudu akalla za ka yi wata biyar kana da rai a cikin mahaifiyarka kuma kullum ta Allah Allah iya ƙara girmar da ka iya ƙara sa ka yi ƙwari kana barin wannan marhala kana koba wacce a wannan ciki da kake ciki a cikin mahaifa to Allah ta'ala zai iya ɗora ma jinya ka yi rashin lafiya uwar ma ba ta sani ba balanta na uban kuma allah ne ya san abin da zai baka kawarki ba wanda zai kama tallafi idan ba shi ba za ka shiga wata damuwa a matsayinka na mai rai to amma allah ne kaɗai ya san damuwar kuma shi zai magance ma ita har dab da haihuwarka a matsayinka na ɗan adam mahaifiyarka za ta iya shan ruwan zafi amma sai Allah ya kare ka ruwan zafin ba zai je saɓi mafata ba kuma a cikin kake kuma ruwan zafin cikin zai dafi kuma kana wannan ciki mahaifiyarka za ta yi cin yaji yajin nan sai Allah ya kwana da shi ba zai je same ka ba kana cikin wannan mahaifiyar kana motsi za ta iya tsugunno ita mahaifiyar amma sai Allah ya kare ba za ta matse ka ka takura ka mutu ba za ta kwanta ba za ta kwanta a kanka ba duk wannan fa Allah ya nema wannan a lokacin da ba kowa hatta mahaifan naka bas isa su je wannan gunsu baka tanyo da agaji ba Allah ya ma wannan kaf sannan kuma lokacin da zaka zo duniya Allah ne ya ce su masabila yassara sannan zuwanka duniya ma sai Allah ya sama ilhama ya bude mu hanya zuwa duniya in Allah bai yi ka zo duniya ta hanyar haihuwa ba sai dai a yi siyasa a farka cikin uwarsa na abin da kai amma Allah ya ma wannan gatar ya ma ilhama ka fito lafiya kalau ka faɗo duniya to kuma sai bayan ka girma za ka ce Allah bai sai kare ka ba sai ka je wajen boka sai an haɗa ma da wani ƙahon dabba da wani fatar mushe lokacin da kana ciki waye ma wannan ɗawainiya lokacin da kake da rauni ma lokacin da komai zai iya zama matsala a gare ka amma Allah ya baka kariya ya baka agaji to kuma ka fito har Allah ya raya ka ka shaƙi iskarsa ka ci abincinsa ka sha ruwansa ka yi komai kuma shi a yanzu Allah zai gaza kare ka sai a yanzu Allah zai gajiya wajen baka kariya saboda ka a hankalce ma inda za ka yi wa Allah insafi adalci akan abin da ya ma to a hankalci ma ba za ka hada shi da wani ba domin ya ma abin da ba wanda ya isi yi ba kuma a lokacin da ka bi kowane lokaci bukata to yi yasa Allah yake fishi da shirka zunubi ne da Allah ya fiya fishi ya fiye nuna damuwa da kuma tanaji na bala'in wutar jahannama akan masu shirka domin akwai butulci akwai rashin godiyar Allah akwai nuna Allah bai isa ba yasa Allah ke fishi da wannan an fahimta ne waje alulillahi andadan suna sanya wa Allah kishiyoyi su shirka da Allah amma li yudillu an sabili domin su batar da mutane daga hanyar bin Allah sai Allah ya ce qul tamatta'u a fada musu ku dan ji dadi dan kwanakin ku na duniya kawai fa inna masirakum ila an-nar ay marji'akum ila an-nar makomar ku bayan kun mutu da ce wutar jahannama Allah ta'ala ya mana tsari na'am قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال
Allah ya ce kul bi ma'ana kul ya Muhammad ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka faɗa li ibadi ka faɗa ma wa bayina allazina amanu waɗannan da suka yi imani da ni inji Allah Allah ya ce manzon Allah ka faɗa wa bayina da suka yi imani da ni to ga doka daga Allah yuqimus sala a fadawa bayi su tsaye da sallah inji Allah kaga tsaye da sallah umarnin Allah ne yasa sallah an ambace ta sama da gu 86 a Qur'ani amma a galabiya duk inda Allah zai faɗi sallah sai hada da fi'ilin iqama yuqimus sala iqamati sala wa aqimi sala to wannan fi'ilin iya nuna kan cewa sallar ba haka kawai ake yin ta bane ba kamar ra'ayta nasu ake yi ba sai ka je ka koye ta sai ka koya a gaban malamai kuma sai ka yi ta da ilimi shine duk abin da malamai suke fassarawa yuqimu salatu tsayi da sallah me ana ke nufin da tsayi da sallah yin ta cikin ilimi yin ta cikin irin tsarin da manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam to ana buƙatar bai su tsayi da sallah kuma ita ce afdalul ibadat ita ce ibada mafi girma duk abin da ɗan adam zai da motsin jikinsa da gabarsa to in dai ibada zai wa Allah to bayan sallah take bi a taɗa wafi da sa'ayi ba su kai sallah martaba a gun Allah ba ana fahimta yasa ya ce almusalli yunaci rabbo shi mai sallah iya ganawa ne da ubangiji kuma ba inda bawa ya fi kusa da ubangijinsa face lokacin da ke yin sallah kana ɗawafi da sa'ayi a daura da ɗakin Allah amma ba ka kusa da Allah kamar mutumin da yake sallah kuma ko da ba a wancan gumba ko da a wani gu yake a duniya inda yana sallah a lokacin to ya fi ka kusa da Allah kuma aikin Allah ya ce aqrab ma aqrabu ma yakunu al-abdu inda rabbi huwa sajid kuma a cikin sallah ma gunda ka fi kusa ga Allah shine sujada shi yasa ya ce fajtahidu fi du'a idan kun yi sujada ku matsa ku dage wajen fada wa Allah bukatunku qamnun an yusjaba lakum iya jabda Allah ya amsa muku ana fahimta yasa sallah ita ce abin da take bambanta musulmi da kafiri al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar abin da ke tsakaninku kai da wanda ba kai ba shi ne sallah duk wanda baya sallah kafiri ne ana fahimta kuma sallan nan ba a yin ta da kayan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da Allah yake so a yi masa na da'a duk abin da Allah kuma yake so a guje masa na sabo to manzon Allah iya zaune a garin Makka ko garin Madina Allah ya turo mala'ika ya faɗa masa ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza a bar kaza amma da ya tashi sallah sai da Allah ya turo mala'ika su tafi da manzon Allah shine aka yi Isra'i da Mi'raj Isra'i daga garin Makka zuwa Baitul Maqdis Mi'raji kuma daga Baitul Maqdis zuwa can gaba da saman bakwai inda Sidratul Muntaha inda Hajjatul Ma'wa sai da ma manzon Allah ya je gunda mala'ikan ma ba ya zuwa sun je sun wuce saman bakwai sun tafi sun je wani gusai mala'ika jibril ya rasulallah ne duk saƙon da Allah yake bani anan nake tsaya ban taɓa haura nan ba amma kai kuma Allah ya ce ka yi gaba ka je gaba sannan mazan Allah ya je gunda ba wani wanda ya ji ko a zuci cikin mazaji aka ce marhaban lale fitila me yaye duhun jihala ya ji kalma ba ta ɗan adam ba ana fahimta manzan Allah ya ji maganar Allah ba wasiɗa ba mala'ika a kusa. To wannan zai nuna mana girma da matsayin sallah. Sallah ce kada aka mata wannan. Ya je ya karɓo sallah ya dawo. A hanyar dawowa, ke suka haɗu da annabi Musa alaihi salam a sama ta shida. Sai yake cewa ma za a maraka rabbuk. Ya Rasulullah mai Ubangijinka ya baka umarni. sai ce Allah ya ce na je na yi sallah sau hamsin a dare da yi da ni da al'ummata sai ce to ina baka shawara ka koma ka nemi sassauci a gun Allah domin al'ummarka ba za ta iya yi ba sallah hamsin ba za su iya yi ba domin ni na yi manzanci kafin ka zo na har da bani isra'il na san matsalar jagorancin mutane ka je ka nemi Allah ya muka sauƙi manzan Allah bai yi girman kai ba sai koma sai ya sami ubangiji ya nemi sauki ubangiji ya rage biyar ya rage biyar iya dawowa annabi musa ya tambaye shi ya ce an rage biyar ce koma dai iya muraja'at tsakanin annabi musa da zuwa gun allah har sai da sallah ta dawo guda biyar har ma tana biyar din annabi musa ya ce ka koma a rage sai ce wallahi musa yanzu kuma kunyar allah nake ji na je ya rage na ji ya rage kuma kunya nake ji yanzu kawai kamar addu'a mu je mu yi kuma Allah ya ba mu sa'a ana fahimta to sallah ta haka ta zo fa manzon Allah ya dawo dan danin ƙasa ya dawo garin Makka kuma duk da haka sai da mala'ikan ya sake biyo shi ya zo ya shiga gaban manzon Allah ya yi sallah manzon Allah yana ganin sa bayan ya yi ilimin ta na theory kuma aka zo aka masa practically mala'ika ya bayyana yi wa manzon Allah sallah tun daga kabbara har sallama ya ce haka ubangiji ya ce a nuna mai da za ka yi sallah sannan shi ma manzan Allah sallallahu alaihi ya shiga gaban sahabbansa da mutanensa na wancan lokaci ya shiga gabansu ya yi sallah suna gani ya juyo ya ce da su sallu kamar ra'aytu muni usalli to ta haka sallah ta zo ba ta zo har inda muke a yau to ta yaya zaka ce zaka yi sallah irin ta manzan Allah kuma zaka yi ilimin ta ba kuma sallan nan da yawa mutane suna mai da ita al'ada ne kawai kawai ya zo ya bubbuga ya tafiye sa ta ko'ina ma kawai shi kenan ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacinsa akwai wanda ya tabbatar da cewa sallarsa ba ta yi ba musi'u salata ku gashi nan wanda malam albani ya yi littafi su kudin akan hadisi wata rana manzan Allah ya yi sallah ya koma gefe haka cikin masallaci iya zaune iya abin da ya sauka na azkar sai ga wani mutum ya shigo masallaci an yi sallar jam'i baya sai kabbara sallah ya yi sallarsa shi kadai ma'aikin Allah yana kallonsa sai da ya gama sallah ya zo yi wa mazan Allah sallama assalamu alaika ya rasulallah mazan Allah ya amsa sallama ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallar ka batai ba ka sake ya sake karo na biyu mazan Allah ya ce koma dai sallar batai ba ya sake sau uku mazan Allah ya ce koma dai batai ba da ƙarshe ce mazan Allah wallahi ni irin wannan sallar na iya bayan wannan ban iya wata sallah ba ka koya min ya zan yi sannan mazala ya koya masa in kai kabbara ga yadda za ka yi ka nutsu ka yi kaza in ka yi ruku'i ka nutsu ka yi tasbihi in ka dago ka nutsu sai dai ka shi har ƙarshe ya ce haka za ka yi sallah ana fahimta akwai shi ma wani bawan Allah da ya zo iya sallan nan gub-gub ya sa kai ya ɗauko ba nutsuwa ba abin nan ba nutsuwa cikin sallar sai da ya gama sai manzo Allah ke ce masa laumita ala haza lamita ala ghairil milla da ka mutu kana irin wannan sallah wallahi da ka mutu kai ba musulmi bane yagun Allah da Allah bai karɓa musuluncin ka ba da dai irin wannan sallah kai ka mutu saboda ka ƴan uwa ana magana sallah magana ce mai girman gaske duk abin da kake yi ka kula ka yi sallah mai kyau ita ce farkon abin da za a fara bincika a aikin ka in ka mutu a wani mayu hasau biyar abdi yau malkiyamati a sallah kana mutuwa farkon bincike akan sallah ba idan sallah ta inganta ta zo yadda ake bukata duk ayyukan da kai kuskure Allah zai yafe maka amma farko aka duba sallah da matsala to ba abin da zai gyara ta ko daga nan dan adam ya shiga uku saboda ka mu kula da sallah ba yanda muka ga dama ake yi ba a'a sai yadda ubangiji yake so sai yadda ma'aikin Allah ya koyar shi yasa hatta lokutan sallah ma Allah ne tsara da kansa ayi azhar din nan a lokacinta ayi la'asar a lokacinta ayi maghrib ayi isha ayi asuba wallahi Allah ne da kansa ya tsara wannan lokacin ana fahimta qur'ani ya ce aqimis salata liduluki shamsi أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا wannan aya ta cikin suratul Isra Allah ta'ala a nan ayar gaba ɗaya faɗi lokacin sallan nan guda biyar da muke ya ce aqimi salata liduluki shamsi ka tsaye da sallah lokacin da rana ta yi zawali da lokacin shi ai zawaluha idan rana ta yi zawali to lokacin azhar ya shiga sai aka haɗe lokacin azhar da al'asar ana fahimta lidiluki shamsi ila ghasaqil layl sai aka faɗi lokacin magariba da isha a lokaci daya dare iya shiga har zuwa talatayin dare to lokaci ne na sallar magariba da isha'i ana fahimta sai kuma ya ce wa qur'anul fajr sai aka ware asuba aka ce da kuma sallan asuba imam ibnu kasir ya ce an ce mata qur'an al-fajr lidilala ila tuli qira'atiha domin ana nunin tsawaita karatun da ake a sallan asuba yasa aka ce mata qur'an al-fajr qur'anin asuba ana fahimta domin ana so a tsawaita karatu cikin sallan asuba kun ga lokacin sallah guda biyar gaba ɗaya Allah ne ya faɗa da kansa manzon Allah ƙarin bayani yayi ana fahimta idan rana ta yi zawali a zahar idan inuwa ta yi daidai da kai la'asar idan rana ta fada magariba idan shafaƙi ya bata isha'i idan alfajir ya keto asuba duk manzon Allah ya ƙara bayani saboda idan ana magana sallah ka tsaya ka nutsu ka gane cewa ita ce ibada mafi girma a rayuwarka kuma duk wasan da za ka yi karkai wasa da sallah ana ganewa kuma ka dinga sallah cikin jami'i cikin masallaci ginanne da ake kira sallah karka yadda da masallacin kan titi wannan musamman yan omi yan kasuwa kawai dan gune za a tarewa mutane hanya ko wani sasa layarsa ko ya zama gun sallah kuma ba inda za ka yi tafiyar ƙasa da rabin kilomita baka samu sallaci ba babu a garin nan inda za ka yi tafiya ƙasa da rabin kilomita ya ka samu sallaci kowane ɓangare kuma minti goma minti sha biyar da za ka bayar kai ibada shi ne kake kyashinsa a cikin awa 24 ka dau kowace sallah ma ka bata minti 15 biyar minti 15 sau biyar ana ganewa dududu bai fi awa ɗaya dan wani abuwa awa 23 duk an baka je kai ta neman kudinka Allah da ya ma wannan gata kuma ce ga yanda zaka yi kuma in kai sallar nan zaka yi addu'a zaka nemi gafaran Allah zaka nemi gafara wa mahaifanka duk a cikin sallar amma minti biyar goma ta ma wahala ba za ka iya ba wahala wannan lokacin ba saboda mu gane sallah aba ce mai girman gaske sai magabata suka mata kyakkyawan kula yasa aka ce imam abu a imam sa'id bin musayyib Allah ya masa rahama an ce ya taba yin shekara 25 ba taba yin ikama baya masallaci ba shekara 25 ba a taba ikama baya cikin masallaci ba an fahimta kaga ba sahabi bane ba annabi bane domin yanda ya tabbatar da yanda Allah yake kulawa da magana sallah sai da yi shekara 25 ba taɓa ikama ba ya cikin masallaci ba domin riƙewa sallar jim'i wuta domin ya san ita ce aikin da za a fara bincika cikin aikin sa gobe alƙiyama to sai Allah ta'ala ke cewa manzon Allah ka faɗa wa bayina yuqimu salah su tsaye da sallah bayan sun tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahu su ciyar da dukiyar da Allah ya ba su karkacin an yi magana ciyarwa sai manyan masu kuɗi a liyun fi zo sa'ati min sa'ati ka ciyar wanda Allah ya bashi da yawa ya ciyar da yawa wanda Allah ya bashi kaɗan ya ciyar da kaɗan musamman a ramadan ɗin nan duk talaucinka karka yadda ramadan ya wuce baka taimaki wani daga cikin bayan Allah ba duk talaucinka ko dibino ne ka samu ka biyawa wani ko ledan fiya wata ne ka samu ka ba wani domin sadaka a ramadan ta sha bamban da sadaka a wajen ramadan ramadan idan ka ɗau dibino ɗaya ka ba wa mutum ya ci ya yi buɗe baki da shi to a wajen ramadan sai ka yi sadaka da buhun dibino baka samu wani ladan ba loma ɗaya da za ka ba wani ya ci cikin watan ramadan to idan wajen ramadan ne sai ka tuwon buhu guda bai kai wani loma ɗaya cikin ramadan sau da masu dubara suna amfani da damusa wannan watan karkare na abin da allah ya baka komin talaucin ka kaya tabbatar da cewa ka yi amfani da wannan damar dama ce ta take zuwa sau daya a shekara idan ta wuce kuma baka da tabbacin baɗin za ta dawo ta same ka da ranka sau da ka yi ƙoƙarin mu yi amfani da wannan damar kar ka yadda kullum a ce kai za a baka a bakan ba laifi ba ne to amma in an bakan kai ma ka bayar shi ladan agun allah iya nan baya karewa na baka allah ya ban lada kai ma cikin abin da na baka kana ba wani allah ne ba shi ladan kuma shi ma cikin abin da ka bashi iya biya wani Allah zai bashi lada haka Allah yake iya san alkhairi ya yadu a cikin al'umma ne iya san alkhairi ya yadu domin ladin agun Allah baya karewa kuma kullun asbab na rahama suna nan da yawa da Allah yake kama kusa da mu duk wanda ya ciyar da mai azumi yayi bude baki to manzon Allah ya ce Allah zai kirkiri ladan azumi su kutum a bashi idan kai azumin ka na yau 20 11 a ce yau kuma ka ci da mai azumi mutum biyar misali to ladan azumi shi da Allah zai baka ga naka ɗaya ga biyar da ka ciyar idan ka ci da mutum goma to ladan azumi goma sha ɗaya Allah zai baka a yau kuma ladan azumi Allah ne kaɗai ya san yawansa ya ce a so muli wa ana ajazi bihi azumi nawa ne kuma ni na san irin sakamakon da zan yi a kansa saboda ka dage a cikin wannan wata ka ribaci wannan kwanukan ka ribaci wannan kwanukan duk talaucin ka dai wani zai baka yi za a baka to cikin abin da aka ba kai maka tsunguya ka biya wani kai ma ka raba biyu uku ka bawa wani sai alkhairin ya yadu Allah ya ce a faɗa wa bayina bayan tsaye da sallah kuma su ciyar shine wa yunfiqu mimma razaqnahum su ciyar da irin dukiyar da Allah ya ba su kun ga Allah ne fa ba kuma yake ga ciyar yasa wata ayar ke cewa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifina fi ku ciyar da dukiyar da ni ne na dora ku halifa a kanta ai da ba dukiyar ka bace ai yanzu ka yi kuɗi ka mallaki kadarori kai ne kaza duk naka ne to ka tana lokacin da kana ɗan shekara biyu uku nan dukiyar ta kace tana ina dukiyar tana hannun wani wani ma sai da Allah ya kashe shi sannan ya ɗau dukiyar ya baka shine Allah ya sanya khalifa akan dukiyar wani ne ya gama ya tafi ko Allah ya kwato agun wani ya kawo ma to kai ma ko kaƙi ko kaso shi ta bar hannunka yasa wani mai hikima ke cewa bashir malal bakili biwarisin am au hadisi yace marowaci ku yi wa dukiyarsa albishir da abu guda biyu ko dai magada su cinye ta bayan ka mutu ko kuma Allah ya ɗoro wata bala'i kana nan da ranka dukiyar ta kare ɗayan biyu dama ba na uku su ko tun kana dare Allah ya kawo jarraba duke ta kare bayan da za ka yi ko kuma kataran kataran kataran kawo mutu ko magada su cinye dukiyar ba za dai ka je da ita lahira ba baka isa ba wannan shine saboda ka ciyar ka bayar ka kyautar sai ka yi alkhairi sai ka ji daɗi a gun Allah yasa Allah ta'ala manzon Allah yake cewa Allah iya ce taimakon bawansa matukar bawa iya cikin taimakon dan uwansa inna allaha ma'al abdi ma kana al abdu fi awhi aqi in dai kullum kana kokarin taimakon dan uwanka to kuma Allah iya cikin taimaka ma kuma ta inda ka sani da inda baka sani ba ana fahimta saboda ka kyautatawa tana sa Allah ya yafe ma zulumanka ba kuma duk wanda ka faranta wa rai wannan faranta mai ran da kai kuma Allah zai yi ma farin cikin da ya fa nasa saboda ka mu dage mu dau wannan dabi'a kowa yayi iya damar da Allah ya bashi wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sai Allah ya ce wata sadakar ku ɓoye ana ganewa ku ɓoye cikin dare ko a cikin suru ku dinga ci da bayan Allah ba ma wanda ya sani akwai yanayin da ake buƙatar haka za ka taimaki wani kaga iya cikin wani halittar jiya kai da shi ka taimake shi ko ka tura mai wani saƙon ma ya kasa gane waye ya tura mai saƙon ba duk ana haka yi ka mai cikin suru a ɓoye wani lokacin kuma alaniya sai malamai suka ce alaniya ta rabu kashi biyu ko zakka ita zakka ana so a bayyana ta ko kuma a'a za ka yi domin koyarwa kuna zaune da mutane ka san wani ya fi ka samu wani samun kuɗaya wani yana samu amma kankamo ne baya kyauta baya sadaka to a zuciyarka ba don riya ba a gabansa ka ɗauko sadaka ka bayar da niyyar ya gani ya kwaikwaye ka abu ne mai kyau abu ne mai kyau an gane ko yasa suka ce alaniya din ya rabu kashi biyu ko ka bayar in zakka ce ka bayyana ko kuma ka bayar ka bayyana da wata manufa don a yi koyi da kai ana fahimta shi ne sirran wa alaniya sai Allah ce min kabli an ya ce yau mulla bai un fihi wala kilal ku ciyar da dukiyar ku bayan ji Allah ku ciyar fa ku bayar fa ku yi alkhairi fa kafin kafin wani ne ya zo haka Allah ya ce ku ciyar fa ku bayar kafin wani ne ya zo in wannan yinin ya zo to shi kenan duk abin da za ka yi da dukiyar kuma ya tsaba zai yi ba shi ne min ƙabli an ya ta yawun labai unfe wani yini da zai zo da babu fida babu fansa a wannan yinin wala khilal kuma babu abota babu sadaka an gane ko yasa Allah ta'ala dama yake cewa fa iza nufika fi suri fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasalun idan kiyama ta tsaya ba wata dangantaka a duniya ne wane dan wane jikan wane wane abokin wane wane dan wane wancan matar wane a duniya ake wannan amma a lahira wannan alakar ta kare li kulli imrin minhum yawma idhin sha'ani ne gudi kowa takai takai yake kawai yasa a lahira babu abuta har sai in Allah ya sa kun samu gidan rahama tare an fahimta sai dai in Allah ya sa kun samu aljanna tare amma kowa ta kansa yake yasa Allah ya ce yawma firul mar'u min aqi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji dan adam zai gujewa mahaifiyarsa da mahaifinsa domin bala'in yin alkiyama wa sahibatihi da matarsa wa akhihi da dan uwansa wa fasila al fasila sune al ashira dangi ƴaƴan ummomi ƴaƴan kawunne ƴaƴan bafanni ba kai ba su a filin alkiyama kowa ta kai ta kai ya sa masu yiki masu kice in za ka taimaki mutum ka taimake shi a duniya amma a lahira kai mata kanka ke ba wani taimakon da za ka yi masa ka taimake shi a duniya ka hutar da shi amma a lahira ba ka isa ba irin wannan ayar ta maimaitu a cikin suratul munafiqun wanda yake cewa bayan ya ce la tulikum amwalukum wala wala auladukum an zikrillah
مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت نعم فيقول رب لولا أخرتني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين anan ma Allah ya ce wa an fi ƙumin mara razaqnakum ku ciyar da abin da na baku inji Allah min qabli an ya'ti ahadakum al-maut tun kafin mutuwa ta zai kiwa ɗaya daga cikin ku kowa ya san zai mutu ko kafiri ya san zai mutu ita mutuwa ba a ƙaryata ta ana fahimta a bace wanda kowa ya sallama zai mutu kawai sai dai in lokaci bai yi ba to Allah ya ce kai ciyar ka bayar kafin mutuwa ta zo ma kuma ita mutuwan nan bata da alama bata da wani alam ko alar da zaka ji a jikinka mutuwa zaka yi min qabl an yati ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akartani sai daya yace Allah ka jirkinta min mana ka dan bani dama ta yan awanni ko yan mintuna akartani ila ajalin qarib kama za a tambaye shi idan Allah ya jirkinta ma me zaka yi sai ce fa asaddaka wallahi zan dinga dauko dukiya ina ba da sadaka wallahi wannan ruwar da nake to zan daina zan tuba an gane ko zan ci gaba da kyauta da sadaka da bayarwa da taimako ina fa sadaka wa akun mina salihin kuma zan zamto cikin mutanen kirki mutane masu nagarta masu imani me Allah zai bashi amsa ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Mm.
والله خبير بما تعملون Allah ya ce wa lan yu'akkira Allahu nafsan sai aka yi amfani da lan wato tana da ƙarfi cikin korewa a larabci suna ce mata harfin nafi lil abadi illan ta zo to abin da ya zo bayan ta har abada ba zai yi ba ana fahimta wa lan yu'akkira Allahu nafsan Allah ya ce har abada bana zikintawa rai idza jaa ajaluha idan har ajalin ta yazo duk ran da ajalin ta yazo Allah ya ce ba zan jirkinta mata ba wallahu khabirun bima ta'malun Allah ta'ala zai ba ku labari akan abin da kuke aikatawa ana fahimta shi yasa ita kuma sharin dukiyar nan da zaka bar kuɗi da kadarori cikin duniya duk naka ne amma kawo mutu kawo bar su wallahi baka da ladan ko naira ɗaya gun Allah ana fahimta duk dukiyar da magada suka gada baka da ladan akanta ya samu aikin Allah yake cewa sahabai waye ya fi son dukiyar wani akan tasa sahabai suka dinga ce mamma amma zala waye zai kaunaci dukiyar wani fiye da tasa ya ce a'a ai karatun a kusa yake duk abin da ka ciyar ka bayar shi ne naka abin da ka tare ka tare ka mutu ka bari ba naka bane ba naka bane magada duk abin da suke yi da dukiyar ba ka da lada sai dai in ka yi sa'a ɗanka na gari ne dinga ma addu'a iya sadaka iya ce Allah ya kai wa baba amma 'ya'yan yanzu ga sanan da bashi ma ba sa iya biya a dinga rigima a kotuna ɗa ya ce ba zai biya bashin uba ba me yasa ya ce kuma kai gaba dukiyar ba a wannan duniyar wallahi ana wannan 'ya'ya su ibiya wa iyayensu bashi ka tara dukiyar ka ƙi alkhairi ka ƙi taimako ka ƙi waye ka mutu ka batta kuma an ƙi biya ma bashi akan ta me amfanin ta to ba ta da wani amfani ta zai ma bala'i da musiba ga malami da daurawa Allah ƙara masa lafiya yana da rayuwarsa wata rana yake ba mu labarin cewa akwai wani bawan Allah ya mutu irin mutuwar fuji'a din nan ana tare da shi ba a yi wani kitsi ba ba wata jin yayi mutu to iya da wani abokinsa wanda kullum tare suke kuma ɗan kasuwa ne ya tura a kawo mai kaya to sai ya haɗa da kuɗin wannan abokin nasa ya kai wajen miliyan arba'in da sunansa da komai domin dama sun saba haka in amintaka ta yi amintaka wani lokacin ko rubutu ba sai amanta ba za a yi ba kuma lokacin ba jinya ba a zaton zai mutu ko Allah ya karɓi rayuwarsa bayan Allah ya karɓi rayuwarsa aka ɗan tara abin da yake kusa-kusa za a raba wa magada kafin manyan dukiya ta zo sai suka je kotu alƙali zai raba musu gado to sai wani aboki nasa sai ya je samu alƙali ya ce ta wani fadab da mutuwarsa ga abin da yake tsakaninmu da shi amma ka tambayi 'ya'yansa har in sun aminta to su ba da dukiyata in kuma sun ja a bar musu ba zai shari'a da su ba ana fahimta ai bai laifi ba bai laifi ba abin da ya faru sai alkali ya ce kun san wannan ya tambayi 'ya'yan kun san wannan suka ce eh mun san shi sai ce waye ɗinku ne sai suka ce abokin babanmu ne mun san shi aminin mahaifinmu ne sai ce to iya bin mahaifinku miliyan arba'in idan kun yadda kun amince a cikin abin da za a ramar muku gado yanzu a ɗauka a bashi kafin arba muku gado kuma a lokacin an ce duk ɗa namiji zai samu miliyan 120 ya mace za ta samu miliyan 60 wannan fa take off ne ɗansu mai taɓi ne kafin manyan kadori su zo suka yi shiru ya ce magana nake muku manyan yaya suka yi shiru kowa ya sun kuyi da kai ma'ana sun nuna ba su yadda ba kenan sai wani ƙaramin yaron cikinsu ya ɗaga hannu ya ce ya mai shari'a ni na yadda a ɗauka a cikin kuɗi na bayar ya ce na yadda ya ce a ka yadda ya ce na yadda ya ce in an ɗauke miliyan arba'in ka ya ragu miliyan saba'in ya rage ya ce wala ya yadda a ɗauka a kuɗi na a biya wa babana ba shi to a daidai lokacin akwai wani shi ma mai kuɗi ya zo wajen alƙalin wani abu ya kawo shigunsa to sai ya zauna aka yi wannan shari'ar a gabansa ya ji an gama sai ya ce to mai shari'a akwai dama na sa baki a wannan shari'ar ya ce an baka dama faɗi abin da za ka faɗa sai ya ce to ni alhajiwa ne ya faɗi sunansa ya ce wannan yaron da ya ce a ɗau kuɗi a duk kasonsa na gado a biya wa babansa bashi to alƙali ka zama shi da ni na bashi miliyan ɗari a kuɗi na ya ce kawo takarda ma na rubuta kar kafin na je gida na mutu ko na mutu ga sa hannuna ga takardar kotu a ɗau kuɗi miliyan ɗari a dukiya ta bashi a garin karo aka yi wani abu miliyan arba'in kowa zai samu naira miliyan ɗari da ishirin ko miliyan biyar biyar suke za su biya miliyan arba'in amma suka ce ba za su yi yawa to me amfanin kamar wayan wannan kudi me amfanin sa shi yasa sharin dukiya ke da yawa in ka mutu ka bar dukiya wani makiyin ka ne ma zai ci wani wanda baya son ka da alkhairi baya kaunar ka wallahi zai ci wani kuma dama dani yake ka mutu a wurin matar ka dama kuma ka bane ka tara dukiya kawai an ba ta tumunin ta kaba ta sai ta gyara daki ta sai gadaje ta sai waye ko yazo ya aure ta iya ganin ka a banza kawai ka tara mai kudi a banza kuma ba lada wallahi tallahi ba lada ba lada saboda ka dukiya ka yi amfani da ita wajen gina lahirarka in Allah ya hore ma ka barwa maka gadon ka wani abu ba laifi kai ba amma ka yi wa kanka tuko ka san kafin ka mutu ka yi wa kanka wani tanaji mai girma shi yasa dama ya ce duk abin da na baka yanzu Allah ka nemi lahira da shi ka yi gina masallatai ka yi makaranti ka taimaki marayu ka ɗau nauyin ɗaliban ilimi su karatu duk wannan kanka kake wa gata kanka kake yi wa amma in ka bari ka mutu duk abin da ka bari a ƙasa wallahi ba ka da lada a kansa haka za su yi tashar holiyarsu wani ma ya sake mota wani ma ya bar unguwarsa ya kuma can duk ka tara musu kuɗi a banza sau da ka yi ƙoƙarin gina wa kanka lahira tun da damar da Allah ya baka shi ne Allah ya ce ka ciyar min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fi yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin sai ce fa asaddaqa wa akum minas salihin sai Allah ya ce walan yu'akkira Allahu nafsan idza ja'a ajaluha dirran da ta zo mutuwa to Allah ba zai jirkinta ba da ko da sakan ɗaya ne to anan Allah ta'ala yake cewa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabli an ya'ti yawmul la bay'un fihi wala kilal tun kafin wani ne ya zo wanda babu abota ko babu fansa babu abin da zaka bawa Allah a fanshe ka daga azaba zuwa rama babu wannan sannan ba wani aboki da zai je taimake ka babu wannan to ka ciyar kai amfani da wannan damar tun kafin wani yanayi zo na'am ayata gaba la Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار نعم Allah a cikin wannan aya kamar yadda malai ce zakar lahu sab'a sab'a salatin tashtamilu ala ashara adilla ala wahdanihi ta'ala Allah ya amince abubuwa guda bakwai da in ka sake buɗa za zama goma wanda duka suna nuni akan ɗayantakar Allah wanda in ba shi ba ba wanda zai zo na abubuwa farko yake cewa Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda Allah shine wannan wanda ya halicci sammai da ƙasai ba wanda isi ya halitta ko da ta sauro ne in ba Allah ba yasa halittar abu to Allah ne kadai barwa kansa iko a kansa shi yasa in kaga dan adam ka masa fatan alkhairi ba kai ka halicce shi ba zaman kai ke a duniya ba zaman Allah yake amma wani wallahi ba na so na ga wani na tsane shi to Allah ne halicce zaka yi da shi dan ba inda zaka yi da shi Allah ne kawo shi duk kamar yanda ya kawo kaka Allah ya kawo shi ana fahimta to shine halicci samai da kasai wa anzala minas sama'i ma'a sannan kuma Allah shi ne ya saukar da ruwa daga sama ya zama to sanadiyar noma da ruwan koguna da sauransu ku nemi arziki sanadiyar wannan ruwa sai Allah ta lake ce fa akhraja bihi min ath-thamarat rizqan lakum wannan ruwa sai ya zama to sanadiyar fitar tsirrai idan kun shuka da wanda ma ba ku shuka ba sai ya zama to rizqan lakum Allah ya muku arziki sanadiyar sa sanadiyar ruwa ayi noma ayi kiwo sai arziki ya do a bayan kasa sai ce kuma wasa karra kuma fulka Allah ne hore muku jiragen ruwa a wahiyar suful a dinga lodi a jiragen ruwa daga wannan ƙasa a kai wannan ƙasa daga wannan nahiya a kai wannan nahiya Allah ne hore wannan in ba don horewan Allah ba jirgin ruwa ba zai tafi ba dan abin da bai fi nauyin rabin kilo ba sai ya nutse a ruwa amma jirgin sa jirgin ruwa sai ya lodin da za a yi wata shida ana sauke ba sauke shi ba kaga wannan horewan Allah ce Allah ne ya yarda domin ya sauƙaƙa mana rayuwa litajri fil bahri bi amri ya hore muku jirgin ruwa domin ya dinga gudana akan kogi amma da izinin Allah kuga ana sai ce bi amri da umarnin Allah ba da technology ba an gane ko ba da kaza da kaza na nasara ba a'a da izinin Allah bi amri Allah ya ce an gane ko bi amri haka Allah ya ce da umarninsa jirgin ruwa yake tafiya a jirgin ruwa ya ebi kaya ya ebi motoci ya ebi injina da karafa ya kai wannan nahiya kai wannan nahiya to Allah ya ce ba kere-keren ku bane a'a bi amrihi da izinin Allah yake ana fahimta sannan bayan wannan sai ya ce a lakum tarkabuna ha wa taj'aluna fiha amta'ikum min baladin ila baladin mala ya ce jirgin ruwan za ku hau da kayayyakin ku zai ebe ku daga wannan nahiya zuwa wannan nahiya ko daga wannan gari zuwa wannan gari sai Allah kuma ya ce wa sakkara lakumul anhar Allah ne hore muku anhar koguna ay ma'uha sharab lakum ya hore muku koguna a dinga jan ruwa daga nan a kai nan ai irin su kogin dole din nan a dinga jawo ruwa daga koguna ana kawo cikin gari suna amfani da shi Allah ne muku wannan inda Allah bai so ba sai ya kafar da ruwan kogin ba zai tafi ba ana fahimta sai ya sa ruwan ya ki gudana ko ina amma cikin hikimar Allah domin ya sauƙaƙa mana rayuwar sai ya hore mana koguna gashi nan ku je gunda ake noma rani idan an gama damuna sai a je gefen koguna a dinga noma kuma a noma shinkafa ne masara ne timatir ne tattasai ne duk gashi nan kaga Allah ya baza arziki a wannan go ko a shiga a kamo kifi ya zama to jari ya zama to arziki duk horewan Allah ne ya hore muku ruwa ai abin da ke cikin ruwa ko ko ya hore muku yi amfani da ruwa shine wasakar lakum al-anhar wasakkar lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain sannan ya hore muku rana da wata ga sunan da'ibain ai jariyaini fi falkihima a kullun wata sai ya fito a kullun rana sai ta fito ba rana ɗaya da za ce sun yajin aiki babu wannan ko ba man fetur ko ba iskar gas za su tsaya ko ba wutar lantarki babu wannan shine da'ibain kullun tun da Allah ya halarci duniya suna nan ba su taɓa yajin aiki ba kaga wani ne sun Allah kenan irin aikin da Allah yake wanda ya sha babban da aikin kowane ɗan adam Allah ne ya san shekarun duniya amma tun da yi duniya rana da wuta suke aiki ba su taɓa tsayawa ba ko ba a taɓa cewa za a musu sabis ba ba a taɓa cewa za a musu garan bawul ko overhauling ba ba a taɓa yi ba domin aiki ne na Allah na kun fiye kun wa sakkar lakum shamsa wal qamara kuma ita wannan ranar duminta da zafinta iya ƙara lafiyar jikinmu sannan iya sa tsirrai su girma su bada abin da ake bukata iya sa shuka ta fito ta bada abin da ake bukata tana amfani wajen dabbobinmu ita wannan ranar da ke fitowa ba wai kawai ta zo ta haska sama ta fada bane aikin ta akwai amfani da yawa a jikin rana da Allah sai muke tsotsa muke rayuwa da shi hakanan wata din akwai amfani da yawa a jikinsa wanda mu da dabbobinmu da tsirrai muke tsotsa daga shi muke rayuwa Allah ne hore mana wannan ba kokobo majanan free of charge an fahimta ka taba tuna wannan kai wa Allah godiya tace Allah ka mana rana ga ta nan muna amfano Allah alhamdulillah Allah ka mana koguna alhamdulillah yau ne cewa wannan ba shi da hankali to godiya duk ni'ima godiya take nufi Allah ya yi wannan in ba shi ba wanda ya sai wannan shi kadai ya barwa kansa ikon yayi wannan saboda ka iya cancanci a gode masa wa sakkar lakum ash-shamsa wal qamar da'ibain wa sakkar lakum al-layla wan nahar sai Allah ta'ala ya ce kuma na hore muku dare da yini na hore muku yini ku tafi ku nemi abinci an-nahara ma'asha wani ya tafi kasuwa wani ya tafi gona wani ya tafi office haka dare kuma ku huta laila libasa ku samu nutsuwa wani abun ba zai yi da rana ba da dare za ka yi shi musamman ga shugabanni an fi so dama su mai da dare wajen zagaye da da subabijin na abubuwansu da da dare shugaba zai shiga bultu ya je wani gudu ba san shi ba ne idan su ya nuna masa abin da yake faruwa ana fahimta so saboda da dare da yini duk Allah ya hore wa domin mu amfani su duk wannan Allah iya cinatar da mu ni'imar da ya mana ne wanda in ba shi din ba ba wanda zai mana wannan abinda ni'imar take bukata kuma godiya ga Allah Allah ya ba mu ikon gode ma saboda ka za mu tsaya nan insha Allah idan mun dawo gobe kuma sai mu tashi aya ta gaba wa ataku min kulli ma sa'altum aya mai namba ta 34 abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu kammala lafiya Allah ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya taimake bai mana albarka akwai masu tambaya jiya wannan ta rubuto cewa bayan fatan alkhairi da fatan Allah ya karbi ibadunmu a iya tambaya ne mai hukuncin zaman makoki idan an yi mutuwa to zaman makoki larura ne akwai malaman da suka halattar da shi amma da sharadi akwai kuma wanda suka ce bai ma halatta a yi shi ba in ba dalili dalilin da ke sa a zanyi zaman makoki a shari'a shine a ce wani babba ya mutu wanda ba kowa ba ne zai samu damar jana'izarsa akwai mutane da suke nesa to sai aka ba wa 'yan uwansa dama ko mutum mai harkokin jama'a da yawa malamai suka ba su damar cewa halal ne su ɗan zauna kwana ɗaya biyu domin waɗanda za zo daga wani garin kowanne suke cikin garin ba samu jana'iza ba zo su musu gaisuwa su musu taziya an bayyanta amma har in kai kaji an yi jana'iza da kai to ba wani zama makoki da za ka yi ka tafi neman abincinka kawai ka tafi harkokinka amma abin da ake na yanzu a zo a yi dandazo gidan mamaci a dinga cinye masa abinci ana ta wannan gulmace-gulmace ana ta abubuwa to wannan shine haram a cikin zaman makoki bai halatta ba amma iyaka waliyan gawa kaman ɗa ko ƙanin mamaci ko waye to ya halatta in mai harkokin jama'a ne to malamai sun ce ya halatta kwana ɗaya biyu ya ɗan zauna domin waɗanda za zo daga nesa sun ji labarin mutuwarwa ne sai a zo a ce to wani ya rasu Allah jiransa Allah ya gafarta masa wannan shine abin da ake kawai ana fahimta ya halatta ai inda wannan dalili kuma bai halatta ai ba in ba wannan dalili an fahimci wannan amma duk abin da ake na wannan hirace-hiracen da gulmace-gulmace da zama da cinye abincin magada duk wannan haramun ne ba malamin da ya halatta wannan shi hasali ma hasali ma gidan mutuwa ce aka yi ayi abinci aka yi ba wai ku zo ku cinye musu abincin su ba lokacin da wannan Ja'far ya rasu bin Abi Dalib manzon Allah ce ya isna uli ali Ja'far da'am yace ku yi abinci ku kai gidansa domin wani abin da zai shagaltar da iyalansa ya same su amma yanzu kowane ya zo hada cokali a aljihu ka dinga zama kana cin musu abinci a wannan bai yi ba bai yi ba bai yi ba wannan ba daidai bane ba Allah ya samu dace to wannan ya rubuto tambayoyi sun kai uku na farko dai eh tambaya wai ya halatta wai mutum mata suna raka shi kasuwa wai tana taimaka masa wajen saye da sayarwarsa to mu dai al'adar ba a wannan ko kuma al'ada ce wanda musulunci bai kore ba haram bane mata su yi kasuwanci amma kasuwancin ya mace musulma ta hidin sa wakilisa da yi mata domin ita larura ce fitar ta al'aura ce ba laifi bane ka sa mata kasuwa a gida ta dinga kasuwanci irin na cikin gida ba laifi bane yara da mata ƴan uwanta suna zuwa suna siya agunta amma ka je da ita kasuwa mu dai al'adar ba a wannan ko ba gaskiya bane wannan aikin iyamarai ne ba aikin mu bane saboda ka wannan bai halatta ba kada'an domin za ta yi abin da zai haramta ɗin dole maza za su ganta za su yi magana da ita wani lokacin wani lokacin za su ga abin da bai halatta su gani a jikinta ba wani kuma haramun ne kada'an man la yatimmu alwajibi illa bi fa huwa wajib duk abin da wajibi ba zai cika ba sai dai ta wajibi ne an ce ka tsare mata mutuncinta da kimarta da jikinta da komai to duk wanda ya kai matarsa kasuwa wannan ba za su taru ba kaga tarewa mata wannan mutuncin wajibi ne saboda ka in za ta yi wancan kasuwan kuma tarar mutuncin ba zai karu ba saboda ka in za ta yi kasuwanci da sa wakilai daidai ne in za ta yi kasuwa irin cikin gida daidai ne amma ga kujerar ka gata ta a shago wannan ba daidai bane bai halatta ba abu na biyu wai mutuwa ne ga wata ce tana da yaya guda uku ko da biyu uwa ɗaya uba ɗaya ɗaya kuma uwa ce ta haɗa su to kuma ya mutu bai aure ba to shine take faɗar wai yaya gadon sa yake to wannan maganar gado ni ba na sana ba da ita amsa irin wannan shi gado ɗayan biyu ne in kun samu maslaha to ku je ku samu malami a zaune a gida kuma ya bayani ya raba mu gado in kuma ana tsoron fitina waje kotu duk abinda malami zai bada fatawa ta gado to sai dai ya karanta muku ilimin amma ba zai ce a ɗau abu kaza a biya wane ba wannan sai kotu ci mai wannan ana fahimta in dai a wannan matsala ce to ku samu malami a kusa da ku masanin gado sai ya faɗa muku irin yadda shari'a ta ce a yi sannan kuma sai ku je kotu ta raba muku gadon haka ake yi wanda ya fi zama lafiya kuma ya fi zama daidai akwai tambayar ta ƙarshe wanda ban fahimce ta ba zai ba mu ƙarar lokaci zuwa gobe in Allah ya raya mu idan na ƙara fahimta da sai masa bayani insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh